لا لا يا الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu iko muka da wannan makaranta mai albarka domin mu kanta da shi daga cikin darussan addinin musulunci yadda aka saba ranar asabar katun mu na hadisi a cikin wada malik za mu ka tuna wani kauci ko baji wanda yake bayani akan an hana sallah a cikin gajin rana lokacin da ake da zafin rana to an hana ya sallah azhar da wuri kenan shine babin da ya karantar da mu da hadisi akan haka yace annahu yohani an sara da gayin sallah bil hajir da zafin rana hadathani yahya an malikin yahya dan ta daga malikin an zaid ibn asama daga wani malamin da mai suna zaid an asalama ana da ibn yasarin daga malamin sa da wadin yasarin to shi kuma sahabi ne in irin wannan ne zai baka labari ka gane shi maliki ba tabi'i ne tabi'u tabi'iyan kaga ya ji a wurin malam sa zaidu aslama da zaidu sahabi ne da ya ce ya ji a wurin manzon Allah kun gane wannan da zaidu ya zama sahabi kenan shi kuma malike da matabi'i kenan ko to sai ta shi zai dan aslama ya ji a wurin adawu dan ya sa shi ko yake manzon Allah wato adawu shine sahabi shi ji a gun manzon Allah zaidu kuma shine tabi mali kuma tabi'ut tabi yawa mm yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma ki yace inna shiddatul harri kun ga tsananin zafin rana na irin lokacin ban a zafin rana na min faihi jahannama yana daga lumfashin jahannama kana kasan magwagwaje ni ji kaga wannan bala'in suka duna da da zafi da wani amai da wani gudawa da wani sha tana can kasan bakwai da sai numfashin fa ka duba mun yake faruwa to ma ko ba numfashin da ke dai kamar kai ba ni da kai kullum muna numfashi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu muke kullum kullum sai mun wani numfashi mu wala ba wannan ba wanda muka ta kyauta in ga da da wa ya sallah ya kaza kaza ma ya kyale ta kai to wanzu wannan abun yadda numfashi da abun da kaga ya dan ciji ai aka je asibiti aka soka mutum wani tsinci a hancinsa aka yi masa alama kuma da kuɗi ya to in za a ce za su iya a jashi lafiya kalau numfashi ya ji da lafiya kalau yanzu su maganin asma sun in ya dan shaƙi numfashi ga yadda ake kashe kuɗi ya amma sai ka gano sa da ke da lafiya Allah kyautai baka numfashin ka inda zai ji bara shi ma alisa ta abin da ya matan da kai ma sai alisa ba ta zai wani kayan sallah asuba kai ala to sallah asuban a bata a aikin gara eh yin guda na ba zan da ko ne masu guda halin ai yana da kai aikin karfi ko mai tsada ko ko da ko a dora mutum buku ai ka ga aiki ne na karfi na tsada to a dubi aikin da ya fi tsadan ko dago a ɗauki sallar haka minti biyar kai kana yi nawa za a biya don Allah mala ko kwaya a kan marasa wallahi kwaya in da numfashin zai zai sarki ko kwaya a kyan ba za ta samu balle a kai kalibi aikin minti biyar a ce ko da gone ko na ɗaga nauyi ko na wani aikin ƙarfi amma minti biyar kai kana yin aiki nawa na baka kwata kwata in an auna nawa na baka ko kuɗin magani a kyan daga dubu biyar abu ne ka duk a kyan suna iya taza a hannun mutum ka gani balle a magana a kai ka asibiti balle a ce da kai waje in an je sanin ma kuma kayan Allah za a ɗauka yana gani ya kyale shi to saboda haka dan adam ya kiyaye Allah kawai a zauna lafiya yadda aka ce a ji tsoron Allah nan to a tsaya a nan a ta daɗi idan aka yi walaka ta doka biyu mu zai walaka da ke Allah mana wai Allah ya ce ya wannan fita gore ba kullu dai kala kuma nafsin wahida yake ya mutane da Allah ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya yi ku daga rai da shi ne annabi adama wa khalaqa minha zawjaha daga adama Allah ya ya karye kashin hakar kada sai halittu matarsa wa basa minhuma rijalan kashin daga tsakanin biyu ni da matan Allah ya barbaza halitta to malam kai su ku kama fili ku kafa gari daga kasa kaza zuwa kasa kaza daga kasar hindun da aka sauke annabi adamu zuwa ka duba turan yamma yin wannan aikin kawai a tsallaka koguna nan a lokacin da babu gada babu jirgi ya ce ka mamaki zan na ikon Allah yadda ya rarraba halittar ba na ga ba sai su zube gude ba gun ya musu matsi sosai da zafi eh ka duba gani yanzu jihar gombe kan tara ma gombe yin wani sai da zamu jihar gombe ya kaza to a tara mu da wala bara mu san zamu ba amma aka raba mu da gona ya kan yake wani wajen kan wani ko ya san wajen na faɗa aka rarraba mu don mu amfana da juna to Allah ce shi biya ka bi oran hasu eh to kaga wani malamin bani Isra'ila ma na samu kissa kissa ta wato Abu Dalal da Sarma Kandi ya kawo kissa wannan malami na bani Isra'ila ya ibada shekara 500 a shekara 500 bai taɓa bacci da rana ba shekara 500 bai taɓa bacci da rana ba ai da daddare ba shekara ɗari biyar bai taɓa bacci da dare ba daren duk sallah ne kuma shekara ɗari biyar bai taɓa cin abinci da rana ba yin duk azumi ne sai kullum ma ana shan ruwa sau ɗaya ne ci ganye kaɗan ya ɗora ruwa a kai shi kenan shi ne saboda shi ne barbaki na sai gobe sai ibada kuma a wannan shekarar bai maka da kuwa a jeji yake a tsawon to wuri wuri mu bai shiga ba za ka iya shiga gumma ba ne ka gaji ka je masa sannu mala balle har a ji irin wannan da muke ruwa sai Allah ka fata kar ma ku ji Allah ka fata ba ruwa da ku sannan ku yake ba ba yi da inda za a ce wai a ba shi girma ko a ba shi sadaka mu kuma haka muna sa a ba mu girma a ba mu sadaka na ka ba mu sadaka ma ga shi mu ce kai ko za mu dan kanda gari ka ga ruwa gani mala yana can cikin daji abun da amma da je lahira Allah ya ba shi a kai shi aljanna da rahama da ta kasar turawa ubangiji kai daga aiko annabi Musa ka ce duk wanda ya aiki zaka biya ni ko na aikin ban ji an ce kuma zaka ji akai ni kyauta to kana son ga aikin ka ne da ya dauki gina ya Allah shi to a tara ladan sa daga ran da fara ibada zuwa ran mu shekara ɗari biyar sannan kuma daman da zai mutu ya roki Allah shi ubangiji ya zuka ki na zo zan rasu amma na roki ka sai na maka su gida in rasu ko shi na kasa a cikin sallah ne maka sujada Allah ta kuna sanan na rasu Allah in na rasu ina cikin sajjaran Allah na roke ka kar ka bar wata dabba ko wani abu ya taba gawan nan ko ya ture ta kar ka bar ƙasa ko tsawon zamu da gawan nan Allah ka bar gawar a sajin haran gawa na zo ran da za a bude kawace kowa ta ji Allah na kira kawai daga hujura zan tashi tafi kuma duk annabi ta Allah mu da haka yanzu yana nan a haka inda yake da an taji an malaika bude kaho na a taji a ji gaban Allah na a jari'a daga gunda ya tashi je Allah ke to daga ran da ya mutu zuwa yau duk a bashi sallah yanzu a cikin sajada yake wannan dubba dubba shekarun duk a bashi sallah a hada ga zai kai tsawon raka'a nawa kuma rana yana duk a lissafi haka yanzu Allah ke to ni ma a lissafa mun na tun ya bi kadun naka ni ma zan bi kadun nawa Allah ya ji Allah lissafi a idanunsa da aka lissafi na'urori daban-daban a idanunsa a idanun ba ne adam mutum duk wani ibada aka mai da ta kuɗi ba za ta fi irin ba ido da na mutum ya ce ka a duniya da haɗu masu ilimin duniya fa da linsu da jini ba su iya yin ido ɗaya ba ido ɗaya na mutum ba su iya yin likitoci ƙwararru ga na yi masana ido masu zazzago idanu kamar irin akwai an da ba ka suke zazzalo idanu saboda ilimin da Allah ya ba su amma an leka an leka an ce ya mutu ka hakura kawai alfaran baya da zafi da sun duba sun duba sun ce ido ya mutu wala ba aika ba kuwa to ba ma ai wani ba a dawo da shi ma Allah ba zai ba Allah shi to kai ba ka ka sai jin ido da fa a ibada ka ka shi a tafi dai idon kuma ga sauran jiki duk ba ai magana ba Allah ya kai huta to ya ga mai wannan ake bi ba shi da mun ka sai ya ake ba ba kullu ya ake ba ne ta kai huta malaiku suka nemi to ta To kaga wannan kenan don haka a kiyaye Allah. Wuta tana halitta ce, numfashi biyu aka bata a shekara wata goma sha don an bada ta rinka numfasa da mu muke numfasa za ta illata duniya duka ba za ta ba duniyar ta zana lafiya saboda haka tana son wahala na zafi ai kai ma da ba wutan zafi in ba numfashi yake hufuta ka ba ka san ba za ka lalata ai ka san wannan yanzu wanda aka shaƙi wuyansa ba yana riga duk ko cikin illa ta mutum a duniya don ko yanka aka yi ko harbewa aka yi ba zai ba zai mutu mutu yanzu kamar wanda ake suke hanyar na sannan Allah yanzu zai mutu kit saboda kawai ba ya numfashi numfashi wanda aka yanka zai dinga dan kuro abu daga cikin ja ne ba zai ba zai ba amma yana kura kun ga saboda haka wannan wuda tana wannan amma kai ni da kai muna numfashi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kullum kuma kyauta ba ma biyan Allah komai akan wannan kaga an in kai wa Allah gaddama ko tawaye in hala ce to in kai ma a biya ka biya kaga baka da magana mutum ya karba biyawa shi za a yi da shi halitta ce ranar kiyama za a ɗauko ta a matsayin halitta ɗin kamar dabba a sa mata farka dubu saba'in a wuyanta a ɗaure ta a sa mala'ika dubu saba'in saba'in su kama kowace ragama ɗaya suna jaye jaye ya ga zama wani mala'ikan kuma leƙansa ma ya kai faɗin duniya Allah leƙansa na ko to to hakan wallahi ma na saboda girma ai annabi ya taɓa nuna wa israfilu wani mala'ika girman kawai ya gani ba da kuma ya nuna wa bafansa shi israfilu tawage ku hakan nan annabi masa kalla abin mamaki ya faɗi kuma shi annabi ne kaɗai sai gani shi girman sa ko kafuci dubu goma sha biyu da ma shi alhaji kan da shi a gidansa a ofishinsa ran da isra'ila da minaji suka tattauna a yanda yake kawai a ofishinsa suka tattauna shi kawai na idan ma kan yi kike zuwa mana ziyara annabi ya ga kuwan kankan kamar ka taba ganin jirgin sama irin mutanen kauye a sama ko da Allah muka fita da jiki mu ganji sai mu ga gari guda ne da kan muke faranta shi da tsuntsu yanzu a sama da mu muke wannan ba tauraruwa fa da manzo Allah ce wallahi duk girman dutsen da kalma nunan ba dutsen ne mu muka gani ne mu ba bai kai tauraruwa ba dai haka annabi ya yace duk girman dutsen da aka taba gani bai kai tauraruwa dai ba to gulam ne na Allah ya dan makala ta sama Allah ko Allah ba da iko yake mala gulam ne na Allah kuma wallahi duk saboda mu ya sassaka su a rufa da ya gusa su hakan na su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kowanne ya fi girman duk dukkan da kasan a duniya girma shi ne wannan balle ka tafi wata balle ka je rana shi suka ta magana da annabi kuma sai ma'aiki yake gaya sabo ya ce ai da tsuntsu zai sauka a kunnensa wannan sannan ya tiro yana zo zo wannan kunna a fadin fuska kenan ko daga kunne zuwa kunne shine fuska ko annabi wallahi zuwa zai shekara dubu duk gudun ba shekara dubu da bai da bai dubu da ma ya kilkila ya iya gudun da daga kunnen Isra'il wannan kafin wannan ya shekara dubu shi da biyu wannan fadin fuska ne ko fadin fuska ne ha Allah dai ga irin mu masa bauta ma mun ji dadi ne Allah yana da bayi masu bauta mu ko yanzu wanda ya samu mota mai masa da mai keke ta alabi ruwan da keke da mota wa dan kada sai mu rena sai mu rena abin da ke kasa da amma mu kaga ji Allah ya girma wa adam mutum to saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inna shiddatul harri kun ga tsananin zafin rana min fashi jahannama iya daga numfashin jahannama fa idan shaddal harru idan zafin rana ya tsananta fa aburdu an salati a sanyayar da sallah an ji annabi sallallahu alaihi wasallam eh a sanyayar da sallah an salati a wani da aka ce bis salati abrudu bis salati kuma rubuta kuma rubuta muku an salati ko bis salati yawa an salati ko eh an salati yawa mm wa qala sai ma shi yace ita katin naru wuta ta kai kalawo ila rabbiya wurin ubangijinta fa qala wuta ta ce ya rabbiya ubangiji akala ba abi ba adam gefen jikina yana cinye gefe kaji masifa ita take cinye kanta da kanta yauta wata ba tana cinyewa kanta da kanta yanzu kai da adam mutum yanda mai cinye kansa da kansa ya gamu da kai aka ba shi izini an yi da cinye kana yi don Allah malam mai cinye kansa da kansa har yanzu wanda kamar ne kake tsoro a jeji su kura su zaki su ba sa mutum kansu ba ka sani ko yanzu ba dan wanda ba sa ci wallahi amma muka gansu habba mana sai a ranta a nagari in ka taka wallahi ba za ka san ka taka ba Allah an kura ta koro mutum wallahi ba zai ya taka ba wai kuya wai kuya ce ta koro shi to balle mai cin kanta da kanta eh kuma ba mutum da jirin akwai na za ka da gata na kallon ta idan ce da labari yake ji da gata motar da ake faɗa ku ganin ƙarya to gata nan gata nan Allah ce gata fa in ta yi ƙara duk wanda ya faɗi faɗi cikin wannan nata ne wallahi alhaira ga kuna na nan da sai sai wani kugi wallahi muna ta zuzubi duk wanda muka zube kawai nan kan da ɗan kalata yawa duk ba a kira aka so mika mata wasu ba a zo nan ba kamar yadda kasan masu injin nika suna nika malam kudin mana kan inji suna da tura masara lokacin masara ba irin yanzu ka san kudin ma dukan na ku sai da hankali sai da hankali to haka ake yi mala'iku suke iba mata kaga zabaniyawa ya lafiya sanar da zabaniya da suka taɓa yin gayawa za su taro a kan annabi mata wala ɗan makala su kira mai taron ya kira na kira na kira zabaniya saura ka da an yi bala'in da ba a taɓa ba a duniya na ran da Allah kuwa Allah da fikira na kira an ce rannan jafin kurkurin rannan suka yi gayyar a kan annabi Muhammad da rannan kawai Allah zai turu da wani ko ya zai duniya sai Allah kai ko ga muka da asullan ko mai malkuna ba za mu zo ba to kakanu za ka zo an cinye su ba a je mu ko da za ka zo idan ma aiko mai na duniya sila ne kakan ka shi ya aiko baban ka baban ka ya ka in an cire sai ba za ka zo ba in ba in babu kakan ka baban ka ba zai in ba baban ka ba na na rage sai da Allah ya sa da aka sa to alqur'ani faraka wallahi wala to bada ba ne daya idan ka duba cikin da kakul akaba malam ya yi rubutu yace idan yayi haka ya kama kato dubu arba'in ne in yi wurgi da su kama da kibir da dubi cikin jahannama wannan wurgi ɗin tana ta mimi kowa eh a miƙo kawai eh a miƙo kawai ba da jiko ba wuki ba suke suna waƙa kawai tana tana lalamuwa tana neman da su babu kuma mala'ikun nan sai in ba da marhamar Allah da Allah ya bada da albarkar manzon Allah ba wala mala kuma an yi suwa wala sai sai sai ta kwace mu Allah kwa su dubu saba'in malako su dubu saba'in kowane ɗaya dubu saba'in ɗin na suna riƙe da sarƙa ɗaya kuma sarƙan ma guda dubu saba'in kuma ita kaɗai suke jaye jaye da ba su gaji ba in ba ikon Allah ba ga wuda da ce ubangiji na kawo kuka na wajenka akala ba a riba ana sashi na na cin sashi to fa azina laha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wutar izini an gane ko bi nafsaini ta rinka nafasaini ta rinka lumfashi guda biyu fi kulli anin a kowace shekara nafasin numfashi daya fi shita'i a cikin hunturu ko aka ji fere wallahi marsan yana ya sami mu ko aka ji da abin da zai tawo aji a ta abubuwa da sanyi ka sai barbon ne ka sai kwan ne kai wasu duk da mara ka ka hura wutar ne wallahi malam ina sai ka gane ma jiki ma haya mun motsewa abubuwa da dama sun sukuce saboda me saboda kayan numfashi dai kwakwal to yanzu mai irin wannan numfashi na bala'i a ce mu je je shiga cikin sa kuma ai ta ta ba ta kuma Allah ya kiyaye mu to wannan numfashin ta kenan na lokacin hunturu wani fashin kuma za ta yi numfashi daya sai sai bi lokacin bazara shi da kake jin ake ta zawayi a kwalara a an yi sankarau a gari kaza an yi menene an dinga fama an dinga fama eh wani lokacin zafi zafi ka kunne da fankan ma bata baka ji komai ba Allah ya kiyaye وحدثنا عن مالك وحدثنا مالك يتي مالك يا زنتر da mu yawa an abdullahi ibn yazid daga wani mai suna abdullahi dan yazid maulan aswada shi maula ne na aswada ibn sufyan an abi salma ya ji a wurin abi salma ibn abdurrahman wannan sinadi da yake nan yace kuma sai kawo wani wawi yace wa an muhammad ibn abdurrahman ibn tawbana kuma awala yau ya yiwo daga wani mai suna muhammad dan abdurrahman dan tawbana dukan su biyun an abi hurairata daga abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma qala ji idan kaddal haru in zafi ya tsananta fa aburdu an salati ku sanyayar da sallah fa inna shiddatal har don tsananin zafin rana min fa jahannama ya daga numfashin jahannama wanda kar ya ambata annan nar cewar ita wuta ita ka tayi ƙara ila rabbi zuwa ga ubangijinka fa adana la sai mata izini fi kulli amin kowace shekara bi nafasai ne da numfashi guda biyu nafasin numfashi daya fici ta a lokacin hunturu ونفس النفاش دا تيتي بلوكة البدرة وحدثنا عن مالك بن يازن كان هنا حديث يقول لك مالك عن ابي الزناد دغ ابي الزناد عن عارج دغ عارج wani mutum sunan Abdurrahman ake masa yankiya da araji kamar shi gurgu haka an abi hurera ya ji ga abi hurera anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ma'aiki ya ce idan taddal haru in zafi ya tsananta fa fa awdu an salata a kan yadda sallah fa anna shidatal harri min fahi jahannam don tsananin zafin nan yana daga numfashin jahannama amma haka mun abin mamaki kullun kullun kaman kullun ba a canza lokaci saboda ba san ya abin yake ba kaga wannan ma wani kuskure ne wanda bai san lokacin da aka ce ai sallah ba irin wato shi ai sallah to ka je gidan malam ya sanar da kai dukkan lokacin nan fardu tunda haka ne ai dole sai ka je malam ya sanar da kai matsayin dukulul wakata a cikin sallah tukuna to sannan ne yaushe ne wakatu sannan a gane dukuluhu shigo wata sai ya shigo koko a kaga anan ne za a gano rahmatullahi da ridallahi da gufranullahi a cikin mukutari sannan a gano laluri sannan a koma cikin cikin kuma karai to ba bai sani ba wai shi yake ba mutane wake ba da mun ai sallah ai sallah ya wa ta kaka in baka sani ba ta aka kai ka tsira kuma mutane sun ji tsare bakin su wannan ba gyara ba to anna yohani an da kullu masjidi wannan kuma shi ma wani babi ne ko kuma kauli eh na bakwai yana hani akan shiga masallaci birihi sum jawarin tafarnuwa in mutum ya ci tafarnuwa ba hana cin tafarnuwa ba saboda maganin ta amma ran da ka ci karka je masallaci eh wa daga da fami da kuma hana rufe baki duka wannan ba son mutum ya sa irin ya yi tallasu irin amawalin nan hadathani yahya an malikin yahya zan ta daga malik an min jabin daga dan shahadin asirun daga wani mai suna sai dan musa yabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana yace mana kala wanda yace min hadhihi kaja daga wannan idaciya wala ya kara masajid na kada kusanci masallatan mu yuzi na ya rinka cutar da mu yarehe sun da warin tafarnuwa wa da sani al malik ya zanta daga malik an abdurrahman ibn mujabbar daga wani mutum abdurrahman dan mujabbar annahu kana shi yara yana ganin salim ibn abdullahi wani sahabi mai suna salim dan abdullahi wato jikan sai na umar ne don abdullahi anan abla da umar ne salim dan abla da umar ne an amai da ko wato idara ali zana in shi abdullahi salim dan abdullahi idan ya ga mutum shi tabi'i ne an bayin da ko shi tabi'i ne eh ya ga babansa bai ga kakansa ba yawar ali zana in ya ga mutum yugadi fa ya rufe bakinsa wa wai sale kuma yana sallah jazaba tauba yana janye tufar an fihi daga bakin wannan mai sallah an gane ko jabdan sadidan tirjewa mai tsanani hata yanzu a wuce ya cire shi an fihi daga bakin da irin wannan da salafuna suke ana cewa wa wai amma wani ne kuma ne ne to an hana idan ka nado amma ba ana ta haliki ba kuma akwai ta talafumi akwai ta haliki wani ya nada sai su tana to babu komai wani kuma sai haka ba a kallon bakin to shi ne ba za a yi ba a cikin sallah sai a bude bakin sai mu kwana a nan sai sati na sama idan Allah ya ba mu iko sai a duwa daga Allah fara da zama Allah ya mana gafara sai Allah ya fi mana Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayen mu da kakarun mu da sulkan mu da malaman mu da abokan mu da yan uwan mu Allah ya gafarta musu Allah ya biya bukatun mu na alkai albarkacin gaba sallallahu alaihi wasallam a kasar mu Allah ya ba mu lafiya ba mu zama lafiya ba mu dada ba mu kwanciyar hankali albarkan mu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana addini بعد صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم